والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan musulmi da muka haɗu a wannan masallaci ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna rana asabar sha uku ga watan ramadan jiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 23 ga watan uku miladiyar isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 dan dasawa da dai da muka tsaya na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun tsaya mun wada tafsirin suratun naba mun fassara ayoyi guda biyar yau da yarda Allah za mu tashi warkon aya cinta fada Allah barbatin sarki alam na sha Allah ba mai hada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا
Allah barbatin sarki yana cewa alam na sha Allah ba mai hada shin ba mu sanya ƙasa ba ta zama shingida waljiba da autada kuma muka sanya duwatsu suka zama turaka ne ga ƙasa wa khalaqnakum azwaja kuma muka halicce ku namiji da mace wa ja'alna nawmakum subata kuma muka sa kwanan ku ya kasance hutu ne a gare ku wa ja'alna al-layla libasa muka sanya dare ya kasance sutura ne a gare ku waje allan na hara ma'ashi kuma muka sanya yini ya zama lokacin neman abin da za ku ci a cikin shi gwabanai na faukakun sama a shidada muka gina a saman sammai guda bakwai waɗanda suke masu ƙarfi masu ƙwari waje an sirajan wahajar haka muka sanya amsa wannan samman haske wanda yake mai matukar yawa wa anzalna minal musirati ma'an thajjaja haka kuma muka saukar daga gizagizai ruwa waɗanda suke masu yawa linukurija bihi habban wa nabata dan mu fitar ta hanyar wannan ruwan da suka sauka ƙwayoyi da kuma ciyawa wajen natin alfahar da kuma gonannaki wa'anda suke da itatuwa manya wasu kusa wasu allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi bayan ya gama gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girma da daraja da sha'anin abinda aka aiko mishi wanda kafirai su tambaya Allah subhanahu wataala ya gargade su cewa za su sani idan lokacin da yayi za su sani sani na yaqini abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu kuma yake kiransu su zo su yi imani da shi Allah subhanahu wata'ala sai bayan ya gaya musu wannan saboda sun kasance suna karyata cewa za a tashi ranar gobe alkiyama Allah sai shiga jana musu ayoyi da dalilai waɗanda suke ta rayuwa tare da su a ban ƙasa waɗanda suna ganin su wanda dukkanin waɗannan ayoyi wujoji ne wanda ke ƙara tabbatar da cewa lalle Allah madaukakin sarki yana da kudura ta tada mutane bayan sun mutu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce alam naj'alil arda mihada shin kun gani ku da kuke karyatawa kuna ganin idan kun mutu ba za a tashe ku ba kuna ganin duniyar nan babu wanda ke jujjuya ta kawai yanayi ne ke juya ta ku da kuke ganin babu wani maluki babu wanda yake da mulki da wannan duniya Allah subhanahu wata'ala shine ke cewa shin ba mu sa ƙasa ta zama shimida ba a gare ku ta zama kaskantatta ta zama mai sauki a gare ku kuna masu dawwama a ciki kuna masu tsaga ta kuyi abin da kuka dama a ciki kuna amfana a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa allazi ja'ala lakumul arda firashan Allah shi ne wanda ya samu ku ƙasa ta kasance shingida ce a gare shi wannan ƙasai da muke gani kamar abin wasa da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama da bai sauke ta ba a gare ko a yanzu za ka gani a wasu yankuna a wasu wurare ka je ka ce kana son ka yi gina daidai wanda za ka kai zirari ne ka gani irin wahalar da za ka shi ko kuma ka gani irin injijikan da ake kawo don a samu a yi gina daidai zira'i ɗaya a wannan wurin to allah subhanahu wata'ala da ya ga dama sai ya sa ƙasa a duk inda take a wani duniya ta zama haka ta zama mai tsauri mai tauri a gare ta kasance akwai duwatsu akwai ƙasashen da idan ana tayayya duwatsun da ke zube kamar rezas wurin ɗan adam bai isa ba ya taka da wasu ƙananan takalman shi irin waɗanda muke sawa ne ya tattaka ya bi a wuraren saboda duwatsu ne ba wani ya zo ya wasa su ba haka Allah subhanahu wata'ala ya halicci kasar ya halicci wajen da waɗannan duwatsu wanda dukkan su kamar reza suke da mutum ya taka suna yanka shi tsananin kai da Allah madaukakin sarki ya gada ma sai ya watsa wannan duwatsu a ko'ina a ban ƙasa kasance duk inda za mu tayya muna sanye da ranges kamar soja kowa sai ya sa takalmi waɗanda ba su yin wannan duwatsa ko kuma kowa sai ya sa wasu ne takalmi wanda za su kare shi daga sharrin wannan duwatsa amma Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu kasa ta kasance mai sauki a gare mu taka yanda muke so mu shiga inda muke so mu gina ta mu wasa ta mu binne duk wani abu da muke so a ciki kuma ba tare da ya cutar da mu ba wannan ba karamin ni'ima ba ce nan mu da muke makwabtaka da makabarta ba da hikima Allah ba da yasa idan aka sa abu kasa ya riga ya shiga kenan da bayan da za a yi mu zauna a wannan wurin nan daga nan tsakaninmu da makabarta akwai tahiya amma da a ce abin da ke hitowa na ɗai nan abubuwan namun mutane da suke rubewa a cikin ƙasar nan da hannun unguwar ba za ta zaune ba amma allah subhanahu wa ta'ala diyyarsa ƙasa tana ɗauke waɗannan abubuwa ya adam ba tare da kunji ba shi yasa za ka gadon mutum da ba haya gidan shi ta cika me yake sai nemo mai kwalwa sai a buɗa a yi rami a zuba wani za ka garar da aka yi rami an bai da arihi a wurin kana iya zuwa ka shaida tawar maka ka kwanta ka huta ba ka jin tunanin kana jin wani wari ko kuma ka gani wurin nan bai dace ka kwanta in dai an mai da ƙasa yadda ya kamata an zuba ta yadda ya kamata tsaf kana ya shirin da tabar maka kwanta wannan duk cikin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi mamu ne dangane da ƙasa bayan wannan Allah subhanahu wataala ya saka mai sauki mu wasa mu tada gini a ciki a wasa a nemo ruwa a ciki a wasa a yi shuka a ciki kuma ta bada tsirrai shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce ma annabi ka ga mu waɗannan kafaran shin ba mu shin da musu kasa ba ta kasance muzilla lawa kaskantatta a gare su saboda Allah subhanahu wataala ya ga dama da ya maida ta mai tauri kana sara ta tana dawo maka da idanu ya za a yi ka amfana da ita babu yadda za a yi ka amfana da ita ko kuma Allah subhanahu wataala ya sa ta mai tashi da ta shigan ma da idanu sai ka wani ko kuma sai ka tsaya ka wanke ko kuma ko iskan ta yabu ta kusanka sai ka samu matsala amma Allah madaukakin sarki duk ya ɗebe waɗannan abubuwan da ke tattare da ƙasa ba don komi ba don ‘yan adam su rayu a musanta Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa kuna da wurin zama wanda za ku zauna a ciki ku zauna zama na ɗan lokaci a ban ƙasa Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu wani wajen allazi ja'ala lakum al-ardha mahda Allah subhanahu wata'ala wanda ya samu ƙasa ta kasance shi fida ce a gare ku a wani waje ke cewa an da farashina fari iman mahiru lalle ƙasa mu muka shinyiɗa ta ma dalla da wa'anda suka yi shinyiɗan nan ma dalla da wannan shinyiɗa don yau da wani ne za a ba damar shinyiɗa wannan ƙasar da gidan wani bai samu ba da wata unguwa ba ta samu ba da wani yanki bai samu ba amma allah subhanahu wata'ala shi ne ya ɗauki nauyin wannan da kanshi shi sa cewa an da farashina ƙasa muka shanye data fani'imar mahi madalla da wa'anda suka shanye data wanda shi ne allah madaukakin sarki allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wal jibala autana yake gaya musu saboda suna rayuwa a inda ke da duwatsu suna rayuwa a inda duk inda suka ɗan kansu duci to don su san cewa wannan duwatsun ba wai haka nan bane kawai take Allah subhanahu wata'ala sai ce bayan mun shige da ƙasa kuma muka sanya mata duwatsu su kasance turaka ne da wannan ƙasa kamar turke ne gimshikai suna ƙara ma ƙasa nau ƙarfi yadda ba za ta dinga tayyiya ba da abin da ke musanta Allah subhanahu wata'ala na cewa alfa fil ardi rawasiya an tami da bidu Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya sanya a ban ƙasa duwatsu don kan wannan kasar da dinga tsayiya yawa ce ka gina gida ka tashi da sa ka iske shi ya kai bareti yawa ce ka gina gida ka tashi da sa daga ka gata ya kai yirin ba nan da sati ba sai inda zai kai ba Allah subhanahu wata'ala ce an tammi da bibu dan ta nasu ta zauna da ku a wuri guda inda kuke so yasa da inda mutum ya aja ko ya gina gini in dai ba zubewa wannan gini ne yayi ba duk shekarun da za a yi zirzo ya iske wannan gini inda yake babu wani moci da zai yi babu wata gusawa da zai yi daga inda yake zai wani waje aka idan mutum ya kawo itaciya ya kawo inci ko kuma wani abu ya sa shi a cikin ƙasa to duk shekarun da za a yi wannan abun yana ya sa kakanninmu da kuma ha'a yanzu ake yin alama da sa abu cikin ƙasa za ka gani iyakokin gonan da ke gina ake a sa kututtura da ce ko kuma a sa wani abu saboda babu abun da zai matsa wannan abu kowa ya san ga iyakan gidana nan da kowa ya san ga iyakan gona ta nan da kowa ya san ga iyakan masallacinmu nan kowa ya san ga iyaka hanyarmu nan da babu wani abu da ke zuwa ya zaɗa ta ko kuma ya ƙara Allah subhanahu wataala ce an tabi da biku don wannan ƙasar kanta ta yi da ku ta tsayu yadda take ku amfana da ta ku ji daɗin rayuwa a musamman wannan ba don koyi ba duka ni'ima ne allah madaukakin sarki ya yi ga bayan shi ɗan adam waɗannan ni'imomi da allah subhanahu wa ta'ala ke zanawa ni'imomi ne wanda duk wani ɗan adam abin duniya yana tarayya a cikinsu ba sai kawuri ba ba sai musulmi ba ba sai mummuni ba kowa yau a ƙarƙashin sama ne yake rayuwa sama ta mushe kuma musulmi ne shi ko kafin kowa yau a ban ƙasa yake rayuwa bisa ƙasar na yake takawa ya yi duk abin da yake so musulmi ne shi ko kafin shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake zana musu waɗannan ni'imomi ni'imomi ne kauniya wanda babu wanda ya isa ya wadata daga su duk arzikin mutum duk kudin mutum ɗayan biyu ne duk ma ya ce ya yi gida ƙasan ƙasa to duka ƙasar ta Allah ce ko kuma ya ce ya halba na'ura ya kai sama saboda akwai masu zuwa sama akwai masu zuwa cikin duniyar wata to saman man ta Allah ce duk inda ne za a yi a cikin wannan duniya waɗannan ni'imomi ne wanda bai isa ya kauce musu ba kuma babu wanda ke da hannu cikinsu babu wanda ya yi wani abu a cikinsu ko ya sa hannu ko ya kama ma Allah maɗaukakin sarki wajen gina su nashi ne shi kaɗai shi ya sa yake tuna makafarai yake gaya musu cewa lalle wanda ya yi muku waɗannan ni'imomi ya shinye da muku ƙasa bayan ya shinye ɗaɗa ya biyo ta da duwatsu ba don komi ba don duwatsun nan su ƙara mata ƙarfi don ku ji daɗin rayuwa a kusa to mai sauƙi ne ya tada kura da gobe a kiyama idan ya ga dama Allah subhanahu wata'ala ce wa khalaqnakum azwaja bayan wannan kuma bayan Allah ya gama ba su misali ya gama buga musu ayoyi na abubuwa waɗanda ga sunan suna gani na wurare irin sama da ƙasa Allah subhanahu wata'ala sai ya zo ya gaya musu ayoyi wanda a cikin rayukansu ne suke a cikin mu ne mu ɗan adam waɗannan ayoyi suke shi ne halittar ɗan adam da Allah subhanahu wata'ala ya yi jinsi biyu akwai jinsin mace akwai jinsin namiji Allah subhanahu wata'ala ce wa khalaqnakum azwaja malamai suke cewa khalaqnakum dhukuran wa inatha muka halice ku maza da kuma mata ba dan gomi ba dan ku yi auratayya tsakanin a samu diya daga cikin ku saboda da Allah subhanahu wataala ya ga dama ya halice mu duka maza da shi kenan babu wanda zai ce wa ya namiji ya dau ciki ya ko kuma idan Allah subhanahu wataala ya ga dama ya halicci al'umma duka mata to waɗannan matan babu yadda za a yi su haihu babu maza Allah subhanahu wata'ala dan yi kimish dan a haifafa dan a yi biya mutane su ƙara yawa a cikin duniya Allah subhanahu wata'ala sai ya samu mace da namiji a cikin komi yake cewa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun a cikin komi mun halicci jinsi guda biyu namiji da mace ko da za mu wasu ku yi tunani ku gani shi yasa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tashi halaka al'umma annabu sai ya umarce shi da ya dauka a cikin jirgar ruwan shi ya dauki kowane irin jinsi na dabbobi da sauran abubuwa ya dauki kowane kala namiji da mace ya sa cikin jirgin ruwan nan ya da su saboda mi saboda idan sun je za su ci gaba da haifafa su ci gaba da haihuwa yasa Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a ruwa cewa yana daga cikin ayoyin shi a ban kasa cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a ban kasa a cikin mu al'umma yake cewa ya halicci mataye daga cikin mu yace litaskunu ilayha don ku samu natsuwa ya zuwa gare su waje alabai na kuma wadda ta zuwa kuma ya sa tausayi da jin kai da soyayyar juna a tsakanin inda fi dalika da ayatin likomi ne ta sakaru lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu tunani mutane waɗanda suke masu amfani da hankalinsu su yi dibi a cikin wannan halitta su gani halittar namiji da ta mace ce lalle wanda ya wannan halittar ya cancanta a tsarkake shi da bauta Allah subhanahu wata'ala ce ba dan mun bai wannan dan ya gwada mu cewa aya ce wannan ma kadai ya isa musan cewa wannan halitta akwai wanda ya yi ba wai ita ta kirkiri kanta ba dukkanin Allah subhanahu wata'ala yana gaya maka kafin makka yana zana musu abubuwa waɗanda hujjoji ne da dalilai wa'anda suke tabbatar da cewa idan ya ga dama ranar gobe alkiyama zai iya tada su Allah subhanahu wataala ce waje Allah na makon su ba ko muka sanya kwana bayan Allah subhanahu wataala ya ba su hujja ya kawo musu dalili da na abubuwan da suke gani wanda babu wani cikin su face yana amfani da waɗannan abubuwa ya sani ko bai sani ba su ne sama da ƙasa ya zo ya kawa musu dalili a cikin kawunansu na halittarsu da ya yi namiji da mace allah subhanahu wata'ala sai ya zo da wata sifa wadda wata sifa ce ita ma tana tattariya a gare su wanda babu wani maluki da ya isa ya yi wani abu a cikin ba allah malaukakin sarki ya ce waje allah da kuma su bata kuma mu ne muka sanya wannan kwanan da muke yi ya kasance hutu ne a gare hutu ne a gare saboda Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa qul ara'aytum ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ghayru Allah atikum bi nahar shin idan Allah subhanahu wataala ya ga dama yassa muku dare ya zama dare ne a kowane lokaci babu kowane lokaci dare ne Allah subhanahu wataala idan ya gira ma sai ya haka yace wani Allah ne kuma bayan Allah ya sai zo muku da wuni wanda za ku tashi a cikin shi ku je ku nemi abinci ku je ku nemi abin da kuke bukata aya ta gaba yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmada ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi atikum bi laylin taskununa fihi idan Allah subhanahu ku diba ku gani idan Allah ya ga dama ya samu wuni ya kasance wuni ne shi kadai dare bai zuwa rana ba ta wata Allah ce wani Allah ne ya ishe zo muku da daren da za ku dinga samu kuna kwantawa a ciki kuna huta Allah subhanahu wata'ala ya samu ɗan adam kwana shi yasa za ka gani duk ƙoƙarin mutum duk jajircewar shi duk yadda yake son kuɗi da dare ya yi ko bai je ya kwanta ba to amma a cikin idanun shi a cikin kwakwalwar shi yana ji da cewa lokacin ya je ya kwanta ya yi ko da mutum bai kwanta ba ɗin yake da rana ba duk yadda mutum yake da aiki za ka ganin wani yana aiki da rana sai awa takwas awa goma na aiki ba tare da ya sha wani abu amma da ku tambayi teloli da ke cika dare suna kwana suna aiki za ka ji wani sai ya ci goro wani sai ya sha kafe wani sai ya sha shayi abubuwa dai ga suna to wannan ke nuna yana neman sai ya hudda kan shi ne daga ɗabi'ar da Allah ya halitta shi a ɗabi'ar da Allah ya halitta ɗan adam da dare ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ce mun sa wannan daren ya kasance sutura ne a gare mun sa wannan kwanan ya kasance hutu ne a gare Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mun cewa هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا Allah shine wanda ya samu dare ya kasance sutura ne a gare ku shi kuma kwana ya kasance hutu ne a gare ku yasa za ka gani ko rashin lafiya mutum yake yi ya je likita sai ka ji an ce dinga samu yana hutawa idan ya kasance bai kwana saboda rashin kwana ciwo ne ba bashinta ba ce mutum ya ce shi kullum sai ya ga asuba yake kwantawa in bai tambaye ka a kusa ma a gaba zai tambaye ka saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya sa a sanadarin halittarka dole idan daren nan yayi kana bukatar ka je ka kwanta ka huta shi yasa ce waje Allah na mahu subata ai waje Allah na mahu qati'an li harakati muka sa kwanan ku ya kasance me yanke motsin ku ne daga nan Allah ga dama sai ya amshi in kuma ya ga dama ya raya ya barka ka rayu Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna malamai su cewa fata sun bi rahatu min at-tabi min ta'abi sa'yikum wa amalikum sai ku samu sauki ku samu hutu daga wahalar da kuka sha da rana da kuma ayyukan da kuka yi tayi shi yasa zaka ga mutum duk yadda ya wahala yayi to tun da sai daga gidan shi yake wajen aikin shi ko wajen neman kudin shi bai koma gida ba sai da isha'i ya wahala ya gashi amma da ya kwanta ya huta ko ba abin da zai hana gobe kare bakwai kakan shi ya wuce ya wajen wannan aiki saboda ya samu nasuwa a ran shi ya samu hutu da a ce bai samu ya yi wannan kwanan ba da ko ya dawo wajen wannan aikin wai saki ba za ka ga ya yi aikin nan ba yadda ya kamata allah madaukakin sarki ne ya sa wannan a cikin rayuwa ya ce waje annan laila libasa ko muka sanya muku dare ya kasance sutura ne gare ya kasance duhun shi yana lullube ba don komi ba don ku aje duk wani abu da kuke yi duk wani aiki da kuke yi idan duhun nan ya zo yasa za ka gani da kare shidda ta yi sai ka ji an ce an raya kasuwa da marece ya yi sai ka ga duk ma'aikatu da sauran wuraren sana'o'i da wurin kere-kere da komi kowa hira tattara kaya ne kowa bai so duhun nan ya iske shi yana nan bai kwashe kayan shi Allah subhanahu wa ta'ala ce mu ne muka sa wannan duhu muka sa wannan bakin ya lullube mu ba dan komi ba dan ya kasance sutura ne a gare idan ya zo sai kowa ya zo gidan shi ya kwanta ya huta ka ji gari ya yi cik idan ka huto cikin dare a unguwar da ba ta rabuwa da mutane a unguwar da ba ta rabuwa da yara a unguwar da kullum akwai ciwaniya amma da ka huto tsakiyar dare sai ka je ka iske wurin kamar an yi tashi a kiyama babu kowa kowa ya je ya kwanta Allah subhanahu wa ta'ala ce mu ne muka sanya wannan daren dan ya kasance sutura ne a gare ku je ku kwanta ku huta Allah yana gaya mu a wajen cewa wallazi ja'ala lakum al-layla libas Allah shine wanda ya sa mu dare ya kasance sutura ne a gare haka kuma ya rance da wannan dare ya ce wallahi idha yamshi da dare idan ya zo ya lullube hasken rana ya kore shi ya zo ya maye Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa ja'alna an-nahara ma'asha muka sanya rana wuni daga sahiya ke daga ketowar alfil zuwa faduwar magariba ba don komi ba Allah subhanahu wata'ala bayan ya halitti bayan ya giya kuma halittar dare ne halittar duhu da ya yi ba don komi ba don hukuta sai ya kalubalance shi da ni da halittar rana ya ce shi kuma ya sanya shi ne ba don komi ba ma'ashi don ku tashi ku nemi abinci ku nemi abin da za ku ci Allah malamai suna cewa ya Allah nahara waqtan yatlub fihi an-nasu arzaqa muka sanya rana ta kasance lokaci mutane suna neman arzikin su a wannan lokaci wa yas'auna fil masalih suna kai da kawo a cikin abubuwan da za su amfane su shi yasa za ka gani duk wani abu da za a yi muhimmanci sai ka ji an ci da sari sai ka ji an ci da rana sai ka ji an ci da marice mafi yawanci da dare ya yi sai abin da ba za a rasa abubuwan da ake aiwatarwa da daddare ɗan kaɗan ne idan aka gama su da abubuwan da ake yi da sani allah subhanahu wata ala ce shi ne sanya muku wani wannan ne ja'ala lahu kullay da libasa wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura allah shi ne wanda ya sanya muku dare ya kasance sutura ne a gare mu ya sanya muku kwana ya kasance hutu ne a gare mu وجعلنا النهار معاشورا Allah kuma shi ne wanda ya sa wuni ya zama lokacin tashi ne kowa ya fansama a cikin gari don neman arziki don neman abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mashi na arziki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ga al'umma shi yake cewa Allah barik li ummati fi bukulina ya Allah ka sa albarka a cikin al'umma ta a cikin sankon nan shi yasa duk abin da mutum zai yi ya dinga kokari yana koma sanko yana aikata shi saboda lokaci ne mai albarka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a cewa Allah ya sa albarka a cikin wannan lokaci kuma da zaka tambayi mutane waɗanda suke sanko a cikin gudanar da lamuransu da sun gaya ma irin albarkar da ke cikin wannan wanda zai tashi daga sallar asuba ba zai koma gida ba ya je wajen aikin shi in ma'aikaci ne ya je wajen yin shi da za ka tambaye shi abinda zai yi kayan wanda zai kare goma ta yi ya rito ba ma shi daga goma har zuwa wato rana ba zai iya yin abinda wannan ya yi ba daga bayan asuba zuwa kare goma wani da an ce tara ta yi ma har ya gama neman abin da yake ya dawo gida ya kwanta shi saboda albarkar da ke da kwai a cikin wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni al'umma shi da su dinga sanko a su dinga sanko wajen neman arziki shi yasa ba bajin tabace ba wani tabace kana kasuwa karen shago ba ga wutuwa sai karen shago ka bar albarkar ta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sa albarka ga al'ummar shi a cikin sankon zaka gani yanzu in kana bukatar wani abu balle yanzu ga azu idan ka huta kare bakwai na sayi za ka wahala ba ka samu wannan abu duk ɗan shaguna sun rihe shagunansu to yanzu da za a samu wani wanda mutane suna da yakini da sun yi wurin shi wannan lokacin za su samu bukatarsu to Allah kaɗai ya san wannan bawan Allah abin da zai dinga samu saboda mutane da yawa za su dinga nufin shi daga wurare waɗanda suke masu yawa saboda a lokacin abokan masu irin kasuwancin shi duk ba su yi ba shi kuma ya yi saboda almanza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga wannan lokacin ya ce Allah ya sama al'ummar shi albarka a cikin irin wannan lokacin da haka 'yan kasuwa da ma'aikata masu yin aiki ba gwaninta bace mutum ya dinga yin kwacin shi sai kare sha ɗaya ko sai kare sha wani ma sai a zawa ka gani ha alfahari 'yan kasuwa suke tsakaninsu sai kayi shi ya tara sai a zawar yau bai san ba kuma yana barin falala tana ta barin shi shi yasa me ya to watan bakwai sai ya zo ya tara har ya iske shi ya wuce shi shi yana ganin ya tara ya bar tuwa yanzu da wuri ya bar wahala ba wahala ba ne dan kan hututun da sayan zuwa sha ɗaya kana yin riwa ka tsaye ka Allah ka ɗaya san abin da ka samu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya ce Allah ya sa ma al'ummar shi albarka a cikin sabuwanta Allah malaukakin sarki ya ce wa banaina fawqakum sab'an shidada haka kuma muka halitta muka gina a saman ku a saman ku sama guda bakwai waɗanda suke masu ƙarfi sama guda bakwai waɗanda suke masu ƙwari kamar yadda muka gani a tafsirin da ya gabata cewa Allah subhanahu wata'ala ya gina sama ta kasance rihi ne a gare Allah subhanahu wata'ala ya tambayi kafirai a antum ashaddu khalqan am samau bana shin ku ne kuka yi wahala halitta ko kuma sama wadda Allah subhanahu wata'ala ya hana ya hana ya gina rafa'a samkaha masawwa Allah subhanahu wata'ala ya daga rifinta rihin sama ne kuma ya daidaita ta Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu cewa ya gina a sama sama wadda take mai kwari wadda ba ta waduwa wadda ba ta ba ta tsagewa Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa ka mutum ya daga kanshi ya diba ya gani sun marji albasara karratai yankalibu laikar basaru khasi'an wa wasu ka ƙara kallo Allah subhanahu wataala ce ka diba a wani waje ce hantara min fudu shin za ka ga tsatsaga a gare ta ko ka gani wani wuri inda yake buƙatar liki a liki Allah madaukakin sarki duka babu wannan ya gina ta gini wanda yake mai kyawu ya tsara ta bai duni amalin tarona ba tare da wasu kai ba da kuke gani mun buga misali da wannan masallacin muka ce wannan masallacin duka metar nawa ne amma gimshiki nawa ke da kwai cikin shi banda wanda ke cikin gini na nan ma wanda muke gani a zahiri guda nawa Allah subhanahu wata'ala saboda kudirar shi da gwaninta shi ya gina sama wanda ta gewaye duniya baki ɗaya kuma samman nan guda bakwai ne amma ba tare da ya samu su wani abu ba wata madogara da suke dogara a cikinsu Allah subhanahu wata'ala bayan ya gayi halittar sammai sai ya gayi kuma wasu ayoyi wasu alamomi na amfanar dan adam da ya isa kuma a cikin sama shine ce waje anna sirajan wahaja muka sanya a bisa wannan rihin a bisa wannan sama muka sa haske wanda yake mai matukar haske ba don komi ba Allah subhanahu wata'ala ya gai manyan abubuwan da ɗan adam suke amfana da su wanda daga cikinsu akwai rana yau wani zai yi mamaki yanzu na ana amfana da rana ana amfana da rana sosai da za ka tambayi likita yadda kake rayuwar nan a ce an kulbe ka a wani wuri inda ba ka shakar rana ba ka ganinta na ɗan lokaci to zai ma illa a cikin jikinka da haka kasashen da ba su ganin rana ba a yi musu rana rana ta yi karamci a wurinsu za ka gani mafi yawanci wuta suke suna zuwa kasashen da ke da kwai rana alal akal daga shekara suna zuwa su yi watanni ko su kwanuka ko su satuttuka da su da ɗiyansu ba don komi ba don saboda su sha rana saboda rana ni'ima ce tana gangaci tun dan adam tana bukatarta kuma da ranar nan ne Allah subhanahu wata'ala yake haska mu yanzu mu zo kowa ya zo ya kama aikin da yake waje allan na hara ma'ashi muka sanya muku wuni ya kasance lokacin neman arzikin ku lokacin da za ku zo ne kowa ya nemi abin da yake so abin da yake gyara shi da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya mai da ranar da ta zama dare da sai mu yi ta kwana tun jiya ana kwana har yau ana kwana ko kuma ya kake gani idan ya kasance babu rana duka dare ne kowa da inda za shi da torshi da kika goshin shi ko kuma kowa da ya tana ga hannun shi ba kowace kwana za ka shiga ba saboda idan dare ba kowace kwana kake shiga ba kana tsoron ka shiga wani lungu ko mutum ya cuce ka ya bige ka ko kuma wata dabba ko kuma wata halitta mai cutarwa ta cutar da kai amma Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya wannan wunin ya sa rana don ta haskaka mu wunin mu zo mu yi to mu rayu shi ya sama mafi yawanci abubuwan da ke cutarwa miyagu na aljannu da na mutane da na dabbobi ba su fitowa da rana zai wahala ka ji an ce an tara mutum an mushe washi da rana zai wahala ka ji an ce ɗan kwacin salula sun tare wani sun kwace mai salula da rana sai in ya shiga lungun da lungun su ne ko in ya shiga wurin da wurin su ne zai wahala ka ji an ce an dira gidan mutum da rana an yi mushi sata a sai an san dama bai nan ko kuma unguwar ba kowa kana dai ganin abubuwa ne wanda ko da sun auku to kaɗan ne suke abubuwa amma da daddare kuma lokacin da kowa yake kwantawa lokacin da allah maɗaukakin sarki yake lullube mu da duhun shi to lokacin za ka gani kowane mugu ya yi na aljani da na mutum da na dabbobi masu cutarwa shi yasa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni mai sahabbai shi da cewa idan dare yayi su rihe haske su kashe hasken da suke kunna saboda a lokacinsu sun kasance suna haska haske ne da mi da fitaro da kuma lagwami irin da yadda muka gani da hakanan suka kasance haskensu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su dinga kashewa saboda wani gusu ko wata halitta na iya zuwa ya kada wannan abun wannan man ya zuba kuma wannan mutar ta taba duk abin da ke cikin ɗakin yana iya konewa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da cewa idan dare yayi duk wani abu ke cewa kammirul an kurihe kwano duk wata tukunya duk wani abu da ke da amfani duk wani abinci ko ma menene ko da kana ganin wanda ba a iya tabawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a shi yace saboda a lokacin kowane mugu yake kai da kawo yana yawo na aljannu da na dabbobi masu cutarwa idan shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya mu haske da rana sirajan wa haji ya sanya a sama haske wanda shine hasken rana yake haskaka mu muke gudanar da lamurran mu a wannan lokacin bayan mutane sun kasance sun kwanta sun huta da daddare Allah subhanahu wataala sai ya jaya wannan daren ya zo da wannan hasken wanda shi ne mutane za su yi to daga cikin su yi to su amfana da cikin shi su yi duk abubuwan da su so rana tana da amfani mai yawa tana da fa'idodi da yawa waɗanda allah subhanahu wata'ala ya sa ya halice ta da su da haka mutum bai wadatuwa daga rana shi sa allah subhanahu wata'ala bayan ya gaya musu cewa shi ya halicci ya shingi da ƙasar da suke rayuwa ya ɗanta saman da suke gani shi ne wanda ya yi ta to kuma shi ne ya sanya ma ƙasar wannan hasken na rana da suke gari kuma shi ne ke sa maka dare wanda suke samu su yi kwana a cikinsu allah subhanahu wa ta'ala sai bayan ya gama da sama sai ya yi ƙasa ya ce wa an zanna minal muqsirati ma an fajjaja ana allah subhanahu wa ta'ala bai ma tsaya ba ya gaya musu cewa bayan ya riga ya gayi tambaya cewa shi ne ya riga shi da ƙasa kenan da bayan ya gayi babban ni'ima da ya yi masama shi ne na sa mata haske sai ya biyo ni'imar da ya yi makasa ya ce wa an zanna minal mukusirati ma a sajjata muka sabko ta hanyar gizagizai ruwa waɗanda suke masu yawa ruwa waɗanda suke suna yi ta gudu malamai suke cewa ai an zala minas sahabin musbali bilmiyayi ma al-matarin munsafi al-ardh Allah subhanahu wata'ala ya saukar daga girgije wanda yake mai nauyi dauke da ruwa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ruwa a bankasa shi yasa Allah subhanahu wata'ala a wata sura yake cewa manzon shi ka tambayi kafirai a fara'aitu ma alladhi tashrabu shin kun ga ruwan da kuke sha أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون shin ku ne kuka saukar da wannan ruwan ko ko mu ne muka saukar da su Allah subhanahu wata'ala shi ne yake saukar da ruwa shi yasa a karatukan da suka gabata muke gani cewa duk ruwa da kake gani Allah subhanahu wata'ala ne ya yi shi da wanda ake kwakwalowa a ƙasa da wanda ake iba a teku da duk wasu ruwa da zaka murna famfo su zo in ka koma asalinsu in ma daga ƙasa ne ko kuma daga wani teku Allah subhanahu wata'ala ne ya yi su shi yasa Allah subhanahu wataala ce anan muke sabkar da ruwa daga girgije wanda yake mai nauyi mu sabko da ruwa waɗanda suke masu yawa ba dan komi ba Allah subhanahu wataala ce linukhrij bihi habban manaba dan mu fitar da waɗannan ruwa mu fitar da ƙwayoyi waɗanda kuke ci wa nabatan da tsirrai wanda kuke cin wani daga cikin shi wani kuma dabbobin ku suke ci Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa Allahu alladhi yursilu riyah fa tusiru sahaban wa yabsutuhu fis samai kayfa yasha wa yaj'aluhu wa yaj'aluhu kisafan fa tara al-walaqa yakhruju min khilal Allah madaukakin sarki ke cewa shine yake aiko iska iskan nan sai ta zama girgishi Allah subhanahu wata'ala ce sai ya shinyi da girgijen na a inda ya gara ma a samu shi yasa a yanzu da zaka bincika a duniya za ka gani akwai inda a wanga lokacin ruwa ake musu Allah subhanahu wa ta'ala ya gana ma a can ya baza girgijin shi a sama Allah subhanahu wa ta'ala ce ku yabsutu fi samai kayfa sha wa yaj'aluhu kisafan sai ya sanya shi zama ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ce sai ka ga ruwa suna sauka daga gare shi ruwa waɗanda suke masu yawa ruwa waɗanda za ku sha ku amfana Allah subhanahu wa ta'ala na ga mu anna sababna ba sabba lalle mu mu ne wanda muka saukar da ruwa saukowa ba dan komi ba dan dan adam ya amfana saboda babu yanda za a yi dan adam ya amfana babu ruwa Allah subhanahu wataala na ga mu cewa ya sanya wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy mun sanya daga ruwa kowane abu rayayye saboda idan babu ruwa duk wani abu wanda yana da anta yana da jini to ba zai iya rayuwa ba Allah subhanahu wata'ala ya sa dole sai da ruwa ake rayuwa shi yasa malamai suke ganin ruwa yana daga cikin abubuwan idan suka kawadata to haramun ne a dinga bannansu saboda duk mai bannansu idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama zai jarabta ya da rashin su kuma idan Allah ya jarabta mutum da rashin ruwa to karshen shi mahallaka ne saboda duk wanda ya tsinci kanshi a cikin sahara duk wanda ya tsinci kanshi a cikin kurungumin daji inda bai san gabas ba bai san yamma ba bai san kudu ba bai san arewa bai san ba ina ya dosa kuma bai da ruwa ga kishirwa ta kai mushi to a lokacin zai san muhimmancin ruwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban shi ya wuta a cikin daji da ya wuta tare da shi akwai abun shan da dabbar shi sai ya kwanta kwana cikin sahara sai wannan dabbar ta cere yan nemi dabban nan yan nemi ta yan rasa ganinta ƙarshe sai ya dawo ya kwance ya sallama ya riga ya gama mi kauya cewa mutuwa zai yana kwantawa ɗabukan da yake yi sai gara kumin nan nashi ya dawo da dukkan abincin shi da ruwan shi wasu da ya tashi tsabin jin daɗi sai ya ce shi ne allan mamaki da tsabin murna ya ce allah kai ne bawa na ni ne allah to ka gani murna da ta kai murna kenan ta wanda ya riga ya gama ebe kauna da rayuwa cewa zai mutu shi yasa sau da yawa zaka gani yan uwa da ke shiga sahara da sun bace zaka gani wani ya dauki takarda ya rubuta wasiya wani ya dauki waya an yana kai samu ya kira wani shiga musko mu kaza kaza shikenan saboda me saboda in babu ruwa da an kai wani lokaci mutuwa za da haka ruwa ni'ima ce wanda take ba ba karama ba a gangan ɗan adam a jikin ɗan adam haka kuma a kan abincin shi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu a fara'aitun ma tazra'u a antum tazra'unahu am nahnu zari'u abinda kuke nomawa abinda kuke sawa a ƙasa Allah subhanahu wata'ala ne ke zubo ruwa su zuba a wannan ƙasar Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa Allah shine yake saukar ga ruwa ga ƙasa wadda take matatta Allah subhanahu wata'ala sai ya raya wannan kasai wannan kasar ta bada tsirrai Allah subhanahu wataala ya ce to yanda kuke ganin wannan kasar haka nan yanda ake sauko ruwa su zuba a ƙasa su bada tsirrai to haka Allah subhanahu wataala zai tada kura da kuma alkiyama Allah subhanahu wataala yana gaya mu cewa shine yake saukar da wannan ruwa ba dan kun bace ne ku da bihi habban wa nabata dan mu fitar daga cikin wannan ruwan ƙwayoyi na abinci irin su haji alkama shinkawa masara dawa duk wani abinci da ka sani ne wanda kwaya kwaya Allah subhanahu wataala ce su suke fitar da shi wani batan da kuma duk wani abu da ka sani wanda ciyawa ne Allah subhanahu wataala ya ga masu da tattara ta gabata ce mata lakum wal an'am dukkan waɗannan abubuwan da Allah yake zanawa yana yi yace ba dan komi ba mata allaku don jin daɗinku ne wani al'ami da kuma dabbobinku ya samu za Allah sallallahu Alaihi wasallam yake gyamu cewa idan mutane suka yi nisa a cikin fasadi idan mutane suka yi nisa a cikin saɓan Allah suka yi nisa a cikin ɓanna to suna cin albarkacin dabbobin da suke rayuwa da su za Allah sallallahu Alaihi wasallam ce launan baha'im lam yin ba don dabbobi ba da muke rayuwa tare da su idan barna ta yawa da Allah subhanahu wataala ba zai sauka mu da ba sai ya bar mu da kwari ya bar mu da yunwa ya bar mu da azaba haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari cewa idan kwari yayi yawa tsanani yayi yawa lokacin ruwa ya sauka yayi ruwa ba su sauka ba lokacin a gani tsanwa yayi tsanwan nan bai yi ta ba dabbobi suna komawa gefe su dinga cine ma 'yan adam waɗanda suke saba ma Allah waɗanda su ne sanadiyyar wannan fara Allah subhanahu wata'ala zai ji tausan wannan dabbobin sai ya sabkar da waɗannan ruwan dan wannan dabbobin amma ba da haka nan ba da 'yan adam bannan da suke yi da saban da suke ma Allah da wata rana sai an waye gari ma da mu dabbata zuwa amma Allah subhanahu wata'ala yana tausaya mu kuma yana tausayawa wata na saboda waɗannan dabbobin don su samu su samu abin su samu abin sha Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu wa nazzalna minas samai ma'an mubarak fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasul lalle mun sauko daga sama ruwa wanda da suke masu albarka muka yi do daga cikin su gonan laki waɗanda suke sun hada da na tsirrai wa'anga kwayoyi da kuma na ciyawoyi da sauransu dukkan dai abin da ke hituwa da ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa fa ambatna fiha habba muka yi tar da tsirrai da kwayoyi a cikin wannan ƙasa wa inaban wa qatima muka yi tar da inabi da kuma ciyawa wa zaitunan wa nakhla haka muka yi tar da zaitun da kuma dabino wa hada'ika gulma da kuma gonannaki waɗanda suke manya wa fakihatan wa abba da kayan ɗanye da kuma makiyaya Allah subhanahu wata'ala ce mata lakum wa ta'ala ba dan komi ba dan jin dadin ku da kuma na dabbobin ku Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ga mu cewa wajen datin alfar Allah subhanahu wata'ala ya fitar ta hanyar waɗannan ruwan da ya sauko ya fitar da ni da gonan da ki waɗanda suke cike da manyan itace jarren jarren kenan wadanmu waɗanda tsabin itacensu wasu itaciyar na bisa wata kamar yadda ya zira za ka gangara nan ƙasa za ka gani a wata wadama wani mangwaron har yana hawa wani allah subhanahu wa ta'ala ce duk su ne suke saukar da ruwa suke hitar da waɗannan itacen ka gani mai wannan gone mai wannan killai yana alfahari da ita yana jin daɗi duk lokacin da ya shiga ya ga mangwaron shi ko ina ya zuba hure yana jin daɗi duk lokacin da ya shiga ya ga mangwaron ya ko ina ya zuba diya ko gwambi sa'alin shi ko gwaba shi ko lebu ko duk wani abu da yasa na kayan dangi ko kuma na ƙasa ko albasar shi ko kwamfutar shi za ka ga yana murna yana jin daɗi shi ko ba abin da ya kawai buɗe ƙasa ya yi yasa Allah subhanahu wa ta'ala duk ya jawo hankali yake ga makafarar maka wannan ba dan komi ba dan ya jawo hankalinsu ya tabbatar musu da cewa wanda ya yi muku dukan waɗannan abubuwa wanda ya halicce ku bayan bamu ya shinida muku ƙasa ya kawo sama ta zamari a gare ku ya sanya muku dare ya zama sutura ne a gare ku yasa kwana ya zama lokacin hutu ne a gare ku yasa rana wuni ya zama lokacin neman abincin ku ne Allah wanda ya saukar da ruwa daga sama ya hidar da ya hido da tsirrai abincin da za mu ci da ku da dabbobin Allah madaukakin sarki wanda ya arzuta ku da waɗannan wadannan yasa itace manya a yaggewe da ku to wanda ya yi wannan baki dai yana da kudura yana da ƙarfin da idan ya gara ma ranar gobe alkiyama zai tada ku zai tada ku kowa ya girbi abin da ya kasance yana aikatawa Allah subhanahu wataala dukkanin nasiha ce jan hankali ne wa'azi ne yake makafirran makka yake gaya mu manzan shi ka gaya musu waɗannan ayoyi ka gaya musu dukkan waɗannan ayoyi ba mamaki za su yi imani ba mamaki za su sa hankalinsu su gani e lalle abin da kake kiransu da shi gaskiya ne kuma ina ga anan ya kamata mu tsaya abin da muka manta daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada اذكر يا الله سبحانه وتعالى يا كمان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا